بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العزيز رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بما تشاء به جريدنا بهذا المحضر والشاتف بنظرة تأتي لنا بالزفر باب ما جاء wannan babi ne cikin abin da ya zo ma ya kulun rajulu abin da mutum zai faɗa iza azzanan mu'azzin idan mai kiran sallah ya kiran sallah idan mai kiran sallah ya kiran sallah kofofin addu'o'i Allah ya bude su abin da mutum ya roƙa Allah zai biya mabukatarsa to ga abin da yana daga cikin abin da zai faɗa kuma bayan haka kuma ya roƙi duk abin da yake so min addu'a'i na daga addu'a حدثنا قتيبة قتيبة يا زن تدمو حدثنا الليث الليث يا زن تدمو عن الحكيم شيكو يا كربا daga حكيم بن عبد الله بن قيس shi kuma hukaimu ya karba an amir din sa'adu daga amiru dan sa'adu shi kuma amiru dan sa'adu ya karba daga an sa'adi din abi wa qasim daga sa'adu dan abi wa kasin sarkin bakan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabban annabi dukkan su mayaka ne maharba ne amma kowanne za ga akwai wanda ya yi abin da ya tashi akai to shi sa'adu bin abi wa kasin ya yi tashi wajen harbi harbi abu ne mai karfi sosai annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa aidulahu masalatu min quwwatin to abinda Allah yake nufi da kowa harbi harbi ba laifi mutum ya iya ya je ya biya inda ake koya na gwamnati a koya masa harbi da bindiga din da komai na gwamnati ba laifi ya yi rijista yadda gwamnati ta yadda dama abin da gwamnati ba ta yadda ba mutum ya ajiye makami ba shi da rijista ba shi da komai to harbi yana da harbi iya ruwa yanzu da yawan mu Allah ya kiyaye da za a zo wajen haye ruwa sai dai mu tsara ido ko mutum da ya faɗa ya zai zama dutse to iya ruwa iya abu a harbi da kuma abin mamaki za a ga wa'annan abubuwa har turawan da suka waye ba su yadda wa'annan abubuwa ba Allah ne a ga baturan da duk bai iya wannan bato shi dai sarkin basan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama sa'ad bin abi waqas an rasulillah sallallahu alaihi wasallama shi kuma sa'ad ya karba daga annabi qala annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man ƙala hina ya sama mu'azzina wanda ya faɗa yayin da ya ji mai kiran sallah to kaga yanzu ma'anar yayin da ya ji mai kiran sallah idan mai kiran sallah ya gama don mun zo da hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk abin da mai kiran sallah ya faɗa ku faɗa in mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar kai ma ka ce Allahu akbar Allahu akbar sai dai in ya zo akwai hadisin da ya zo shi ma ingantacce in ya zo hayya ala salah in kaga dama ka ce hayya alal sala in kaga dama kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah haka hayya alal sala in kaga dama ka ce hayya alal sala in kaga dama kuma ka ce la haula wala quwwata illa billah to duk ya zo to kuma yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ji lokacin da mai kiran sallah ma'ana ya gama kiran sallah in ya ce la ilaha illallah to in ya faɗi in ya gama wannan kiran sallah kai sai ka ce wa ana ashadu ko kun yace ashadu Allah ilaha illallah to kaga ma'ana dai in ya gama kiran sallah to kai ma sai ka ce wa ana ashadu ni ma na shaida Allah ilaha illallah ba wani ubangiji sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kadai ne ba abokin tarayya gare shi wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu annan muhammadu bawansa ne kuma ma'aikinsa ne rabitu billahi rabban na yarda da Allah shine ubangiji wa bi muhammadi rasulan na yadda annan muhammadu ma'aiki ne wabil islami dinan na yadda musulunci kuma shine addini to gufira lahu zambu duk wanda ya faɗi wannan an gafarta masa zulubinsa ko wani iri ne komai yawansa daga falalan Allah qala abu isa tirmidhi yace wa hadha hadithun hasanun sahihu wannan hadisi ne kyakkyawa kuma ingatacce kaga mun gode Allah hadisi ne ingatacce mutum sai ya faɗa da kyakkyawan niyya ya san Allah ya gafarta masa zunubinsa garibin bako da ya zo ta hanya ɗaya la na arifu ko bamu san shi ba illa min hadisin laisi sai ta hadisin imamu laisu samarkand bin sa'adi shi kuma laisu ya karba an hukaim bin abdullahi bin qais daga hukaimu dan abdullahi dan kaisu wannan hadisi ingantacce ne muslim ya fitar da shi abu dawuda ya fitar da shi nasa'i ya fitar da shi ahmad bin hanbali ya fitar da shi dukkansu sun karba daga kutaibatu kutaibatu kuma ya karba daga laisu shi kwa laisu ya karba daga hukaimu kuma hakim ma hakim ya fitar da shi sai dai malamai sun kwankwashi hakim ya aka ya fitar da wannan hadisi bayan musulmi ya kawo shi shi hakim ya ce duk abin da ya ga ka'idar bukar da musulmi ta cika ko ba su sa a littafin su ba to zai sa musu sai ya yi mustadara sai ya littafin sa mustadara duk abin da ya ga ka'idodin su sun cika amma sun bar shi kuma ya sa a littafin sa to wannan ka'idar musulmi ta cika kuma musulmi ya sa shi a cikin littafin sa to kuma shi abu ya zo ya sa shi a cikin mustadrak ɗinsa mubarak fori ya zaci sassalan musulmi daban sassalan hakim daban sai gashi ya tabbata dai sassalan su iri daya yau ka hakim ya sa wannan hadisin a cikin littafinsa saboda musulmi ya riga ya sa tabbata tasiri da hasili to wannan hadisi ingantacce ne mutum ya iya haddace shi yana da kyau ya samu abubuwan istighfari dukkan ma'aruf da muke nema Allah ya gafarta zunubinmu ya gafarta zunubi abu ne mai girma kuma akwai zunubin da zai toshe ma wata ni'imar ma ta zo akwai zunubin da zai jawo ma wata fitina akwai zunubin to Allah ya gafarta shi kenan duk ka huta babu wannan babi ne minhu akara wani hadisin na abin da ake faɗa bayan kiran sallah to irin wannan idan abubuwa da yawa suka zo addu'o'i da yawa a ce duk bayan sallah kaza in kana da ƙarfi kana da hali ka iya haɗa su idan mutum ba shi da lokaci in ya ɗau ɗaya ma ya ishe shi minhu akara akwai wani hadisin kuma da ake faɗa bayan kiran sallah haddasana wata addu'a da ake bayan kiran sallah haddasana muhammad bin sahali muhammad dan sahali ya zantar da mu bin askari dan askari askar wuri ne a iraki gari ne da aka sa masa askar a iraki to shi dan wannan wajen ne albagadajiyu mutumin bagadada askar din a cikin ce a cikin bagadada wa ibrahimu bin yaquba da ibrahim dan yaqubu ya zantar da mu kala da su biyun nan muhammadu dan sahalu da ibrahim dan yaqubu din nan su kuma sun ce haddasa na aliyu bin ayyashin aliyu dan ayyashi ya zantar da mu alhimsiyu shi kuma mutumin siriya himsu kasar siriya ce in kana jin labarai yanzu irin a kiraki a kyan na allah kiyaye musu zaka ji ana yawan faɗa hims hims hims to shi mutumin himsa ne shi kuma ya ce haddasana shu'aibu bin abi hamzata abin da yasa zaka ji malaman hadisi su faɗi na wancan gari haka suke kewaye duniya malamin hadisi ba zama yake ba in ya gama da ya zo ya kwashe hadisan wannan gari haka zai tafi wancan gari kuma ga malaman hadisai can wanda suka yi ruwaya suka Allah ya saka musu da alheri haka suke ƙara da rayuwarsu za ga inda aka haifi mutum amma ga inda ya je ya mutu can kuma ana cewa namiji ba dan inda aka namiji ba dan inda aka haife shi bane dan inda ta kai mani namiji ba dan inda aka haife shi bane dan inda ta kai mani inda ta kai mani shikenan ya zama garinka haka ita ma mace ba yar inda aka haife ta ba ce yar inda ta je ta haifa ce sai ka gama ta gidan ubanta dan abin da za ta gada dan kaɗan amma an ta je ta mamaye wani gida kuma duk in ta haihu gadon gidan ya zama nata kuma Allah ne ba ta ba ba da maka ce a kaza kaza tun da 'ya'yanka ne ta sai ka gama ce ba ta da komai a gidan wannan shine sirrin gado turawa ba su gane wannan ba suna ta cewa ana cutar mace ya za a ce rabon namiji biyu shine rabon mace ɗaya a to ai ta mace ta bar wa maza gidansu ita kuma za ta mamaye wani gidan in ta mamaye wani gidan ta mamaye gidansu kuma namiji zai zama ba shi da komai hikimar da Allah Allah shi ya halicci hikimar da Allah ya sake to shi haka malaman hadisi za ka ga inda aka haifi mutum amma ga inda ya je ya rasu can to shi shi kuma mutumin himsu din nan yake cewa haddasana shu'aibu bin abi hamzata shi kuma shu'aibu yace haddasana muhammad bin al-munkadir shi kuma muhammad dan munkadir ya karba an jabir bin abdullahi sahabin abin annabi ne babba jabir dan abdullahi kala mutumin madina ne suna daga cikin farkon wa'anda suka ga annabi a makka sallallahu alaihi wasallam hadda jabiru a ciki قال جابر يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي يزير هذا أمين شاء الله صدت عقريش يأتي من قال هنا يسمع النداء دوان دا يجي idan ya ji kiran sallah ma'ana an gama kaga alhamdulillah yanzu karatu ya fito idan an gama kiran sallah to duk wanda ya ce Allahumma rabba hazihi da'awati tammati Allahumma ya ubangiji rabba hazihi da'awati tammati ya ubangijin wannan kira na tauhidi la ilaha illallah wannan kira na tauhidi rabba hazihi da'awati tammati saboda Allah yana cewa lahu da'awatul haqq kira na gaskiya ga Allah yake ma'ana la ilaha illallah to abin da yasa aka ce mata ta matu cikakkiya saboda kafirci tauyayye ne to ita ko wannan kira ne na musulunci da aka yi zama cikakke kila kila kuma canji ba zai shige ta ba har tashin kiyama har tashin kiyama ba za a canza kiran sallah ba a iya ɗauke shi daga wani lokaci dai zuwa wani lokaci amma waɗannan lafazai da muke kiran sallah da su har tashin kiyama ba za a canja su ba canji ba zai shiga a canja la ilaha illallah ko ba zai ba kila kuma ta mati cikakkiya dole an hada ta da muhammadin rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ta zama cikakkiya ga kadai ta Allah ga yadda da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai magana ta ce to da maganganu da da yawa da malamai suka yi to kana kana roƙo Allahumma ya Ubangiji, rabba hazihi da'awati tammati Ubangijin wannan kira na gaskiya dinnan kiran tauhidi dinnan wassalatul qa'imati Ubangijin sallan nan dawwamammiya dan abin da aka tsaye da shi ma'ana an dawwama shi kenan Ubangijin wannan sallah dawwammiya wannan sallah har kiyama ta gobe za a daina yin ta ba أقامها الله وأدامها ما دامت الأرض والسماوات Allah ya tsayar da wannan sallah kuma ya dawwama ta muddin sama da ƙasa suna nan ba za a daina sallah ba za a yi ta sallah ko kuwa wasalatul qa'imati addu'a da'ima addu'a da'ima addu'a da ake yi da'ima ko kuwa fassara dai wannan rabba hazihi da'awatu ta'amma ce ga kiran sallah ga sallah ko kuwa ga la ilaha illallah muhammadur rasulullah hazihi da'awatu ta'ammat kenan ga kuma hayya ala sala ku zo wajen sallah hayya ala sala ku zo wajen sallah hayya ala sala ku zo wajen samu ni'ima madawwamiya hayya ala sala kaga ga tauhidi ga kadai ga kuma kira zuwa sallah to rabba hadhihi da'wati tammati was salati qa'imati ko ko wannan kira da ake hayya ala salat hayya ala salat hayya da ya abubuwan cikin kiran sallah Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati ubangiji ya ubangijin wannan kira na gaskiya la ilaha illallah muhammadur rasulullah cikakke da sallah madawwamiya wadda aka tsaye da ita ati muhammada ka bawa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ka ba wa annabi muhammadu alwasilata kusanci da kai wanda za a dinga kama kafa da shi wajenka duk mutumin da kaga an kama kafa da shi zuwa a wajen wani babba an san yana da matsayi a wajen babban nan an san yana da matsayi a wajen babban nan to yanzu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko mu roƙan masa ko kan mu roƙan masa haka yake a karatu haka imanin yake haka aka haife mu da shi mun san ba wani a kusa da Allah irin annabi Muhammad sallallahu alaihi ba wani mai matsayi wajen Allah irin annabi Muhammad amma saboda kuma haka Allah ya hore shi kuma saboda kankan da kan annabi to ku yi ta roƙan mu kusanci da Allah abin mamaki sau biyar kullum sai mun yi wannan addu'a cewa Allah ya bawa annabi Muhammadu matsayi a wajensa yadda za mu dinga kama kafa da annan muhammadu a wajensa kullum sau biyar sai ni wannan akwai bawan allah a cikinmu an ce duk kowa ya addu'a kamar yanzu kun ga an yi suna a cikin jama'a don ba a san bakin wani ba wani ya ce allah ya wa yaron albarka har abada yaron zai tashi da albarka allah ya boye ba mu san bakin waye ne wannan ba to al'ummar manzon Allah tun daga sahabbai har shi annan Muhammadin ya faɗa har ana ta neman wa annan Muhammadu matsayi wajen Allah me fa'idar wannan matsayi don mu dinga kamun kafa da shi a wajen Allah in kana son abu wajen wani alhaji to za ka ga waye ya fi kusa da alhajin nan wanda in ya gaya wa alhajin nan abu zai yi Allah shi ne misali babba to manzon Allah shi ne mafi kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da muke so wajen Allah da manzon Allah za mu kamun kafa to abin mamaki ne mai karanta wannan biyar ya ce wai ba a yin kamun kafa da annabi Muhammad kamar baya karanta wannan kenan annabi Muhammad ya ce mu dinga roƙan man matsayi wajen Allah kuma duk wannan fasara da nayi ba magana ta bace in ka duba sharhin Bukhari na Asqalani za ka ga wannan magana za ka ga wannan magana ati muhammadin Allah ka ba annabi muhammadu alwasilata alqurbata kusanci kusanci da za a dinga kamun kafa da shi wal fadilata Allah ka ba shi matsayi wanda ya dadu akan dukkan halitta ita ce fadila matsayi da ya dadu akan yanzu mutum ya haifi da shi yana da daraja akan ɗan shi ne uban ɗan shine ubansa ko an ce wa malika li abika da kai da dukiyanka din na ubanka ne to sai ya zama kuma dan ya haddace qur'ani sai ya zama kuma dan ya haddace qur'ani yanzu kuma dan Allah ya bashi wani matsayi akan uban da bai ba uban ba amma duk da haka kuma zai girmama uban zai zai girmama uban to yanzu Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi wanda ya hau kan dukkan halitta ko kan babansa Adamu saboda wannan matsayin ya fi babansa adam duk da babansa ne ko babansa ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yanzu manzo Allah ya fi annabi ibrahim saboda wannan matsayin tilka rusulu fadanna ba'dhum ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dhum darajatin dukkan malaman tafsiri sun tafi manzon Allah to yanzu kullum manzon haka Allah yau manzon Allah wannan ko mu roƙan masa ko kan mu roƙan masa haka yake amma saboda kankan da kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma abin da Allah ya hore shi yake faɗa gashi nan kullum ya sa mu dinga ma addu'a Allah ya ba shi kusanci da Allah Allah ya ba shi matsayi akan kowa to wal fadilata da matsayi daɗi akan halitta duk gabaki ɗaya ko kuwa fadila ɗin nan fassara kusanci ɗin ai sai mutum ya zama mai matsayi a wajenka da ya fi na kowa sannan zai zama mai kusanci a wajenka ko wani a cikin masu yi ma aiki ba wanda ya kai ma wannan aikin ba to to annabi ji ya haɗa wannan duk annabin da Allah ya aiko iya jama'arsa Allah yake aiko shi amma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuwa halitta gaba daya haka ko a aiki yanzu da biyan albashi za a yi na annabi sai ya fi yawa tunda kowa wajen kabilarsa ake aiko shi kowa iya garinsu yanzu misali aka aiko mutum Kaduna idan kaduna ta ki sai ya gudu kano ko ya gudu lagos ko fatakos ko don aka aiko shi arewa gaba daya kagan arewa ta ɗaya zai gudu kudu don aka aiko shi nigeria gaba daya sai dai su niger ko don aka aiko shi afirka gaba ki ɗaya sai dai asiya ko europe ko abu don aka aiko shi duniya ina zai gudu to abin da aka yi wanzan allah sallallahu alaihi wasallama kenan kaga da ya fi kusanci wajen allah to wal fadilata da matsayi daɗi wanda ya daɗu akan dukkan halitta sallallahu manzo Allah ya fi halitta duka wannan addu'a ta isa karatu duk mai neman hujja ka za ka ba a zancen hujja wannan addu'a kaɗai ta isa tun da ba wani mahaukacin da zai ce sai yanzu da muka roƙa wa annabi ne zai samu wannan abu wannan addu'a dan dai mu samu Allah saboda an ce duk addu'ar da kai mala'ika zai ce ma walaka misluha kai ma Allah ya baka irinsa sai dai wani addu'a wanda ya cuce ka to in kai mata shari ba za a gaya ma haka ba amma haka kawai kake za ka mutum addu'a shari duk abin da ka faɗa Allah zai ce kai ma kai ma Allah ya baka irin ta to kaga yanzu kullum mu ne wa annabi wannan addu'a sau biyar sallallahu alaihi wa sallama mu ma muna samun albarkar wannan addu'a wa ba'asu maqama Allah ka tsayar da annabi ranar tashin kiyama a muƙamin da a muƙamin nan mahamudan abun godewa abin yabo Allah ka tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar tashin kiyama wa ba'asu maqaman Allah ka tsayar da annabi Muhammadu a muƙami ranar tashin kiyama mahamudan abun godewa ko ka bashi allazi wa'adahu wanda alƙawarta masa wannan abu ne Allah ya alƙawarta annabi Muhammadu asa an yab asaka rabbuka maqaman mahmuda in Allah ya ce ya kusanta abu kaza ya faru ya kusantan Allah ya faru ne ma Allah ranar tashin kiyama zai tsayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mukamin da kowa sai ya ji daɗi sai ya gode masa qadiran wa muqaddira da mai ikon da wanda ake da ikon a kansa kowa sai ya gode wa annabi da annabawan da suke da ikon da mu da muke karkashin annabawan duk sai mun gode saboda za a kulle ceto kuf Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda duk Qur'ani ya zo ba ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa kaza wa kaza da hadisai da komai Allah zai yi shiru kuma zai yi fushin da hadisi ya zo ingantacce da tawa irin wannan fushi ba kuma Allah zai ce ta'ala ma sakattu wa takallamtu da yawa ne shiru a duniya kuka yi ta surutu kowa ya faɗa abin da ya ga dama fal yawma uskutu wa ana atakallam yau kowa ya shiru ni zan magana subhanallah da yawa na ce dangi na shi ya fi inna akramakum inda Allahi atqakum mafi girman ku wajen Allah ya tsoron ku kace ba ku yadda ba wani dan wani wani dan wani shi ya fi to yau sai na ajiye kaskantar da kowane wani dan wani sai mai tsoro sai dangi na din nan mai tsoron Allah yau mulki na waye wani ya ce yana da shi ko kai ko mu yanzu muna da mulkin rigan mu muna da mulkin abubuwa ba wai sai mulkin gwamnati ko sarakuna ko waye ba kowa akwai abin da ya mulka to yana tashin gama ina abin da ka mulka limanin mulkul yau sai an yi shekara dubunnai dubunnai Allah ya ce lillahi alwahid alqahhar to an ce wannan tsayuwa ta fi ma wahala ta fi zafi amma mumini zai ga tsayuwa kamar tsayuwar sallah Allah ya bamu wannan to har hadisi ya zo za a yi ta yawo ana neman mai ceto duk Allah zai je ya karɓe mu wajen Allah a yi hisabi ma mutan za a ma a tafi wannan tsayuwa ta yi yawa kaza kaza fa yastaji suna bi adama hadisi sahihi sai a zo a nemi kamun kafa da annabi adam adam ya ce ni na ci itaciya an ce ka ci to wannan abu haka Allah ya ce ya ce kai ya ci ya ci su kuma annaba ba sa bi yanzu wannan magana sai dai wani ya tambayi shehu ibrahim abdullah wai ne fassarar fa'afa adamu rabbahu faga adam ya saba ubangijinsa ya saɓi sai shehu ya ce masa kai wannan magana ubangijin adamu ce ubangijin adamu ya gaya wa adamu abin da ya ga dama amma ni da kai abin ya fi ƙarfin faɗi ƙur'ani kawai kai shiru kakanka zai iya zagin ubanka amma kai kam in ka gama zagin ya yawa sai ka tashi don kakan ya shiga ɗaki kai za a hau kanka ko to adam ya ce mulidin bin al-arabi ya ce abin mamaki adam kwallo ɗaya ya ci na itaciyan nan Allah ya sako da shi ƙasa ya zo ya haifi annabawa har ya haifi annab Muhammad ya haifi waliyyai ya haifi bayin Allah ya haifi sahaban ma yace da ni ne bishiyar gaba ɗaya zan ci an ci kwallo ɗaya an zo an haifi annab Muhammad sallallahu alaihi wasallama ina kun kuma kwallo biyu ko ƙwallo uku ko ko to wannan da abu ne da za a ba wa Allah to Adam zai ji tsoron zuwa wajen Allah saboda wannan yace amma ku tafi wajen ɗana Nuhu shine farkon ma'aika a zo wajen Nuhu yace ina da laifi ni da na ji haushi na ce Allah ya halaka duniya gaba ɗaya rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara to in na je wajen Allah Allah ya ce min to ni da na halicci halittan ta saba min ni kuma yau ka kai aikin ka kawai ne ka ji haushi kace in halakar da halittan ku tafi wajen ibrahim shine kalilur rahman a wajen annabi ibrahim ya ce na ɗan yi su maganganu da ina tsoro ka allah ya riki zahirin magana ku tafi wajen annabi musa shine abokin hiran allah shine yake iya faɗan maganganu a wajen annabi musa annabi musa ya ce ai na yi kisan kai ma na zunguri bakin ɗaya da tsautsayi har ya mutu kan je allah ya ce ai kai ka yi kisan kai ma kisan kai abu ne mai girma sosai amma ku tafi wajen annabi isa shine ran allah shine kalmar allah kun fa yakunu kowanmu da mani a kai shi amma shi da kun fa yakunu ku tafi shine zahidi bai taba yin gida ba bai taba yin wani abin kansa ba saboda zuhudinsa ku tafi wajen sa shi zai iya a zo wajen annabi isa alaihi salatu wasalam annabi isa ya ce ai na fi kowa laifi ni da aka ce min allah idan na je allah ya ce sanda zuwa allah to wa zai iya karɓo ni ku tafi wajen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam man zallabi ma sa aqab wa man lahul husna faqad wannan da bai taba zunubi ba kadai wannan da bai taba yin abin da ubangijinsa ya ce ma a sha'anu ana zuwa wajen manzo Allah ana gaya mai ce ana laha dama tawa ce kowane annabi ya yi addu'a sa a duniya ni na ajiye tawa kuma ga al'ummarsa ya sa kullum sau biyar sai sun roƙan masa nasa ne dama Allah ya bashi ana laha amma kuma kullum muna roƙan masa kuma Allah ya ma alƙawari mun gaggata a sa an yaba a saka rabbuka maqaman mahmuda wannan shine maqamun mahmud kuma gashi muna tema addu'a sau biyar kullum sallallahu alaihi wasallama kuma haka manzo Allah ya ce na san manzo Allah ne zai tashi da tafi karkashin al'ashi ya faɗi ya wa Allah kirari wannan fushin ya sauka gaba daya yanda ya dace da Allah Allah ya ce daga goshinka sal tu'ta wa shafa'atu shafa roƙi a baka ceci duk wanda ka ceta an cece shi sannan annabi zai ceci annabawa din ya ceci sahabbansa ya ceci mahaddatan qur'ani ya ceci malamai ya ceci to kuma sai a bude kofa kowa ya ta ceto aboki ma na Allah ya aboki gashi nan ana kan wannan hadisai hadisai ne ingantattu sabanin mu'tazilawa mu'tazilawa sun ce a'a in mutum ya laifi kuma aka cece shi aka hada shi da wanda bai laifi ba ai an cuci wanda bai laifi din wannan maganar banza ce an taimaki mai laifi shi da yin wanda zai da yanzu kuma ya tafi falalan Allah amma wannan an taimake shi ai ana son taimako ko to shine wa ba su maqaman mahmudan Allah ka tsayar da shi muqamin nan ranar tashin kiyama wanda za a yabe shi a gode masa kowa sai ya gode ran kowa sai ya gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam allazi wa'adahu wanda ta alƙawarta masa in to duk wanda ya faɗi wannan illa halallahu shafa'ati sai ceto na ya hau kansa to fa zan cece shi ranar tashin kiyama duk mai faɗan wannan kalma din zan cece shi ranar tashin kiyama hadisi ne ingantacce kaga mu yi munna mutum ya dinga kokari a haddace wannan a dinga faɗa kana da garanti daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah zai cece ka ranar tashin kiyama to akwai ruwaya fatahul bari askalani ya ce imamul bai haƙi a tasar waya akwai ƙarin innaka la tukuluful mi'ad wajen allahumma rabba hazi da wata tahammat wa salatu qa'imati ati muhammadan alwasilatu wal fadilata wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa atahu innaka la tukuluful mi'ad amma wannan ruwaya ba innaka amma a ruwayar sa sannan kuma akwai ruwayar akwai akwai ruwa abinda mutane ya saba da bakinsu Allahumma rabba hadhihi da'watu tammati wa salatu qa'imati ati sayyidina mu'ati muhammadin alwasilata wal fadilata wa darajatan rafi'ata wannan wa darajatan rafi'ata malaman hadisi duk sun ce basu ga inda suka ganta hatta bukhari mala ali al-qadi ya ce wannan qadi a darajatun rafi'atu mashhurun ala alsinati yayi shuhura a bakin tabi'ai da waye kila tabi'ai daga sahabbai suka ji amma kuma ba wani duk a cikin wanda ya ruwaya ba wani wanda ya rawaito da wadar da tarafiyata amma kuma haka aka gaje shi a baki don haka malamai suka bashi ba ka da dama kuma ka ce za ka cire ba a da shi a ruwaya amma ana da shi a baki kuma bakin tabi'ai ba bakin shekarunmu na nan ba su bukhari duk haka suka tarar da malamansu da dukkan waɗanda suke wannan zamani su ma haka suka karatu kaga wannan zai iya zama daga baki ne haka yan soyayya tun da dai ta nan yan soyayya suka gane tun da dai ga wannan kalma ba ita a ruwaya amma daga tabi'ai har waɗanda suka biyo su har malaman hadisi har bukari bai iya shafe ta ba gashi ya ce ban ganta a rubuce ba amma haka na ganta a bakin malamai don haka yan soyayya suka tsara sayyidina shugaba babu ba shi ba sai yana ma duk inda za ka ga ruwa ati muhammadan ka bawa annan muhammadu ba sai yana muhammadu amma yan soyayya yan girmamawa suna kara tun da dai wancan ma tsari kuma duk masu suna kara sai yana muhammadu to in mutum bai yi ba ba shi da laifi ya bi karatu in ya kara kuma kamar yadda malamai suke tafa da darajatar rafi'ata shi ba rikici a kai قال أبو إيسى ترمذي يجي قال أبو إيسى ترمذي يجي حديث جابر وانا حديث نجابر حديث صحيح حديث نئن قاتتشي حسن كيكاوى قريب سيدة حنيا ليزو جيبونا حديث يجرنا mai karji din nan amma ta hanya da ya zo min hadisi Muhammad bin Munkadir duk wanda ya same shi daga wajen Muhammad bin Munkadir ya same shi la na'lamu ahadan turmudi yace ba mu san wani mutum daya ba rawahu gaira shu'aibi da ya rawaito shi kuma daga munkadir sai shu'aibi idan abi hamzata an muhammad bin munkadir shi ko ya karba daga muhammad bin munkadir ai bai cuce shi ba ya ce lafiya kalau tunda kuma sadajje ne gashi ingantacce ne wa abu hamzata shi abu hamzata ismuhu dinaru sunansa dinaru babu ma ja babu cikin abin da ya zo annar du'a cewa yin addu'a la yuraddu Allah bai mayar da abin da aka roƙa bainal azami tsakanin kiran sallah wal iqamati da yin iqama duk abin da ka roƙa a wannan lokacin Allah ba zai tabar da kai ba Allah zai biya bukata to kaga alhamdulillah muna da bukatoci da yawa ga lokacin addu'a tsakanin in an yi kiran sallah kafin a fada iqama to wannan lokaci lokacin addu'a ne ga baki daya حدثنا محمود بن غيلان حدثنا وكيء وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا وان شيخني بك سنشي حدثنا سفيان su kuma سفيان الثوري ne ya zauna ya zantar da su shine malamin shehin su an zaidul ammiyu daga zaidu dan an me cewa ammi ammi an ce me yasa aka samu mai cewa ami saboda shi kuma duk karatun da ya karba daga wajen baffansa ya karba to da an tambaye shi karatu ya ce ku bari in tambayi baffana sai aka samar in tambayi baffana an karba daga zaidu in tambayi baffana an abi iyasin shi ko ya karba daga abi iyasin muawiya ta bin qurrata muawiya ta dan qurrata ba wancan babba ba an anas bin malikin shi kuma ya karba daga Anas kala Anas ya ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annan mai tsira da aminci Allah saboda a gare shi ya ce addu'a la yuraddu baina al-azan wal iqamati addu'a ba a juyar da ita tsakanin kiran sallah da iqama sai abin da ka roƙa Allah zai baka Allah ka ba mu kala Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisu Anas wannan hadisi na Anas hadisun hasanun sahihu hadisi ne kyakkyawa ingantacce wa qarrawahu Abu Ishaq al-Hamdani abu ishaq al-hamdani ya rawaito shi an buraid bin abi maryama daga buraid dan abi maryama an anas daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam da amince Allah tabbata a gare shi misal hada irin wannan Allahumma salli alaihi